الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo maballakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 27 ga watan rajab shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata to ita raka'atul fajr a takaice raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba bayan ketowar alfijir idan suka kuce ma mutum bai samu bai kafin asuba to kai tsaye ana gama sallar asuba yakan iya tashi ya rama kamar yadda dalili ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna halaccin haka kamar yadda hadisin na cikin sunan ibn majah an gama sallar asuba wani lokaci kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani ya tashi yana sallah da ya gama sai manzon Allah yake tambayar shi sai yake cewa wace sallah ce kake a yanzu sai ce ya rasulallahi raka'o'i biyu ne da ake yi gabanin asuba suka kuce mun su ne na ramo yanzu manzon Allah bai tanka masa ba wannan sunna ce ta gaririya duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu ba bai yi inkari ba wannan yana nuna tabbatarwa tashi cewa a ci gaba da yi tamkar ya ce a ci gaba da yi to haka hadisi ya inganta riwaya daga ibnu umar allah ikara masa yadda dama ta biyu kenan mutum yakan iya bari sai bayan rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka gwalgwadon tsawon goron mashi misali bayan hudowarta da kimanin minti sha biyar to mutum yana iya tashi ya rama rakatar fajir a wannan lokaci daga nan kuma har zuwa wato gushewar rana kenan kafin rana ta gushe a wani tsakani yana iya ramawa amma in rana ta riga ta kai tsakiya lokacin azahar ya gabato a wannan lokaci kuma ba maganar yadda kenan tun daga nan har zuwa lokacin da rana za ta kai tsakiya tana shirin gushewa to duka lokaci ne wanda mutum yana iya ramo raka'atul fajr na'am
magana kan zuwa ziyarta makabarta na'am idan mutum ya shi me kamata ya fara
wai kaifiya ta ziyarar makabarta a takaice ita ziyarar makabarta sunna ce mustahabba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu ya kwadaitar da mu akan ziyarar makabarta a fadarsa da yake cewa kuntu na haitukum an ziyaratil qubur sai ya ce ala fazuruha fa innaha tuzakkirkum al-akhirah au kama qala maza Allah ya ce da na hane ku game da ziyarar makabarta maza Allah sai ya ce ku saurara yanzu ku je ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta maza Allah ya ce za ta tunatar da ku makomar ku lahira a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha tudmi'ul aina wa turikul qalba ziyarar makabarta tana sanya idanu su zubar da hawaye kuma tana lausasa zuciya an gane ko fa'ida daga cikin fa'idodin ziyarar makabarta magani ne wanda yake nake kasar zuciya da zaran kaji zuciyarka ta dan kekashe to alaika bi ziyaratul qubur fa innaha turikul qalba manzo Allah yace domin ziyarar makabarta tana lausasa zuciya dangane da ita ziyarar makabarta ba ta da wani lokaci keɓantacci ko wata rana keɓantacciya a cikin yini ko a cikin dare duk lokacin da ka samu dama za ka iya ziyarar makabarta kuma ba magana wata rana ta musamman da aka keɓance domin ziyarar makabarta kamar yadda wasu rubabbun hadisai wanda hadisai ne na ƙarya wanda aka rawaito aka jingina ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato wai game da keɓanci ranar juma'a da ziyarar makabarta kuma musamman kabarin mahaifa wannan kwata-kwata waɗannan ba su inganta ba daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ka ga wasu galibi a ranar juma'a suke ziyarar makabarta ko kuma bayan an gama sallar juma'a sukan wuce su je su ziyarci makabarta wannan baya da asali daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dangane da yadda ake ziyarar makabarta idan mutum zai shiga makabarta zai yi sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wannan sallama kuma matsayin addu'a ce ga su mamatan shine yace assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun an gane ko ko kuma ka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun sannan ko sannan a wata riwaya manzo Allah yakan ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin sai ya ce wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata a kanku wato gida ya gida wanda yake na jama'a waɗanda suke mumine an gane ko assalamu alaikum dara ƙaunin muminina amincin Allah ya tabbata a kanku ya ku jama'a ma'abuta gida wanda yake na jama'a ta mumine sai ya ce wa inna insha Allahu bikum wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'akhirin Allah ya ji kan waɗanda suka gabata daga cikinmu da waɗanda suka yi jinkiri lalle mu tabbas masu haɗuwa ne da ku a nan lafazin insha Allahu salo ne wanda yake na yaran larauci ba don maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokwantar mutuwa mutuwa abu ce wadda take tabbas abin da ke nuna mana salo ne na larauci fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul fathi laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjida al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu shine yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi wato tabbas ubangiji ta'ala ya gasgata ma manzansa mafalki wanda yake na gaskiya shine yace la tadkhulunnal masjidal harama ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwayata lalle ne za ku shiga masallaci mai alhurma ubangiji ta'ala sai yace insha Allah shin Allah yana kokonto ne game da haka a wannan salo ne wanda yake na larabci kenan wa inna insha Allahu bikum lahiqun lalle mu tabbas wato masu haduwa ne da ku to haka mutum zai yi wannan sallama idan zai shiga makabarta amma wannan sal- wannan ya keɓanta ne da makabarta ta musulmi idan makabarta ce ta arna mutum zai ziyarta to ba maganar ya yi wannan sallama kuma ba maganar ya yi musu addu'a domin ita ziyarar makabarta ba ta keɓanta ba da makabarta ta musulmi hatta da makabarta ta kafirai mutum yana iya ziyarta domin ya ɗau wa'azi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin agun ubangijin shi subhanahu wata'ala domin ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara ubangiji ta'ala ya haramta masa sannan ya nemi izinin ya ziyarci kabarinta ubangiji ta'ala ya bashi izinin ya ziyarci kabarin manzo Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa a wani dawa da ake kiran shi al'abuwa tsakanin Makka da Madina da shi da wata jama'a ta sahabbai maza Allah ya yi kuka sauran jama'ar da suke tare da shi suka yi kuka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna halaccin ziyarar makabarta wadda take ta kafirai saboda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a bashi izinin ya roƙa mata gafara Allah ya hane shi domin duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba roƙa masa gafara haramun ne kamar yadda ubangiji ta ala ya ce ma kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئلة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن دا أتي أكم مسلم mahaifiyarsa ta mutu. to Allah ba zai hana shi ba game da roƙa mata gafara amma da ya nemi a bashi izinin ya roƙa mata gafara ubangiji ta'ala ya hane shi sannan ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta aka bashi izinin don haka Sheikh Nasir Albani a cikin littafin sa Ahkamul Jana'iz a ƙarƙashin wannan hadisi yayi mas'alar cewa yana halatta a ziyarci makabarta wadda take ta mushrikai kenan in makabarta ce ta mushrikai mutum ya ziyarta to ba zai yi wannan sallama ba domin wannan ya ke banta ne ga mu'mini tunda ta ya assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allahu bikum lahiqun kamar yadda su mushrikai kafirai suna raye bai ya halatta ka fara yi musu sallama to haka ko suna mace bai ya halatta ka yi musu sallama sannan a lokacin nan in kamar misali a jimilce ne ya ziyarci makabartar gaba daya to sai ya fuskanci alƙibla ya daga hannuwansa ya yi addu'a ya yi addu'a addu'a mai yawa wadda ta kunshi roƙon gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kai wato ga mumine su waɗannan ma'abuta makabartar in ka wani kabari ne na musamman ka ziyarta idan ka je kan kabarin sai ka fuskanci alkibla a tsaye za ka daga hannuwanka ka yi addu'a addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara da jin kai na ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wanda ka ziyarta da sauran muminai kamar misali in kamar mahaifi ne sai ka daga hannunka allahumma gafir li abi warhamhu allahumma gafir li abi warhamhu ya allah ka gafarta ma mahaifina ya allah kai masa jin kai da abin da ya kama da haka ya Allah ka mai da kabarinsa ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna ya Allah ka haskaka kabarinsa ya Allah ka kare shi game da azaba ta kabari da azaba ta wuta haka za ka yawaita masa wannan addu'a dalilin da yake tabbatar da cewa wannan kaifiya ita ce kaifiya ta ziyarar makabarta kamar yadda aisha Allah ikara mata yadda ta rawaito hadisi take cewa cikin dare muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfiɗa guda a mayafi guda ta ce kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zari sai ya fita sai ya ɗan janyo ƙofa aisha ta ce kai tsaye sai na tashi nima sai na bayansa da janyo ƙofa ta ce sai na ringa duku-duku bayansa sai na ga ya kama hanyar makabarta ta baki'a lokacin da ya je zai shiga cikin makabartar sai ya ce assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan wa ajalun wa inna insha Allah bikum lahiqun tace sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya tsayuwa mai tsawo ya daga hannuwansa sai addu'a yake yana maimaitawa cewa yake Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad tace ya daga hannunsa yayi tsayuwa mai tsawo yana wannan addu'a ya ajiye hallo ya daga yayi tsayuwa mai tsawo yana ta musu wannan addu'a tace da ya gama wato sai ya juyo sai na shayo gabansa na yi maza na zo na buɗe gida na shiga na dawo kan shimfiɗa na kwanta na lulluba ina shesheka ta ce da ya dawo sai ya tarar da ni ina shesheka sai yake cewa aisha lafiya sai na ce masa babu komai sai maza Allah ya ce in ma ki ban labari ko kuma masanin abin da ke koye da bayyane ya bani labari maza Allah ya ce zato kike Allah da manzansa za su ha'ince ki sai ya ce jibrilu ne alaihi salam takanas ubangiji na ya turo shi a wannan lokaci yana umarni na cewa in tashi na tashi na je na roƙa ma ma'abuta makabarta ta baki a gafara domin lokacin ba lokaci bane na shiga gida don haka ya tsaya a kofa to a lokacin nan Aisha sai take cewa ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta ya ya kamata in yi manzon Allah ya koyar da yake ci ga abin da zaki faɗa wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin ziyarar makabarta ga mace mace za ta iya ziyarar makabarta sai dai haramun ne akan ta yawaitawa jefi jefi za ta iya yi amma ta yawaita ziyarar makabarta haramun ne kamar yadda nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyarar makabarta da haka dai a takaice anan Aisha ta nuna mana da zai shiga ga sallama yayi kuma addu'ar a tsayayi kuma ga iya addu'ar da yayi ba kul huwallahu bai karanta ba yasin ba ba tabaraka ba iya abin da ya faɗa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad kuma Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir don haka Hausawa suke cewa sanin hanya ya fi sauko hanyar koyon ibada hanya ce daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ziyarar makabarta ibada ce mai zaman kanta bayan da za a yi mu koye ta dole sai mun dawo ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul hiba wato mun tsaya ƙarshen wato babi na ashirin da shida baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin idan mutum yama wani kyautar raƙumi alhali yana kan raƙumin shi wanda aka ma kyautar yaya matsayin wannan kyauta malam ya ce fa huwa ja'iz wannan ya halatta kamar misali kai ne kake da babur ka ba wani aransa yana kan babur kin sai ka ce wani na babu kyautar shi wannan ya kyauta ta tabbata ba sai ya sauka ba ya meka maka sannan kuma ka meka masa kamar yadda anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda na faɗa na kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro wa kuntu ala bakarin sabi ya ce na kasance akan wani ɗan taguwa mai wuya al'amari ma'ana wanda ba na iya mallakar shi ba na iya tuka shi ma'ana wanda kwace min yake kamar yadda ya gabata idan ana cikin tafiya ne shi wannan dan taguwa saboda sauri sai ya ringa shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi mahaifinsa umar sai ya ce masa ya abdullah la ya taƙaddamu nabiya sallallahu alaihi wasallama a haɗu karfa wani ya shiga gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam to shi ibn umar baya iya mallakar wannan rabu shine don haka ya ce wa kuntu ala bakarin sa'adin na kasance akan wani ɗan taguwa mai wuyar al'amari فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بإني maza Allah sai ya ce da Umar sayan mun da wannan rakumi sai damun shi Umar ya yadda ya amince ba fita ahu maza Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi ciniki ya sayi wannan rakumi فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله manzo Allah ya ce ya kai Abdullahi naka ne an baka shi bayan an kashe ciniki shi Abdullahi ibn Umar yana kan raƙum ba tare da ya sauka manzo Allah ya karɓi raƙum yana kan raƙum manzo Allah ya ce na baka shi naka ne wannan shine malam yayi tarjama cewa kenan mutumin da ya ma wani kyauta ta raƙumi alhali shi wanda aka ma kyautar yana kan raƙumin menene matsayin wannan kyauta malam ya ce fa huwa jaiz ya halatta kuma bai keɓanta da rakumi ba duk wani abin hawa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هدية ما يكره لبسها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت هلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منها هلا فقال أكسوتنيها وقلت في هلة أبو أكسوتنيها وقلت فيه التي أقارد ما قلت فقال إني لم أكسكها إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا قال حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يدخل عليها وجاء علي رضي الله عنه فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا فأتاها علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة أنه قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم خلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin karɓar kyautar abin da wato aka karhanta sanya shi ma'ana hukuncin karɓar kyautar tufafin da aka haramta sanya shi wanda kar mu manta lafazin wato alkarahiya a wajen magabatan kwarai kamar yadda bayani ya gabata yana nuna shine haramci to shine anan yace babu hadiyati ma yukrahu libsuha libsuha babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin karbar kyauta ta tufafin da aka haramta saka shi a jiki shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan umar allah ikara musu yadda na faɗa umar allah ikara masa yadda wato wani lokaci ya ga wasu tufafi na alharir ana sayar da su a ƙofar masallaci wani masallacin shine masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam al'alif wallahu a nan lil'ahad a wannan gaba za mu fa'idanci halaccin kasa kayan kasuwa a ƙofar masallaci akan iya zauwa a kasa kayan kasuwa domin sayarwa domin wuri ne wanda yake na haɗuwar jama'a amma a cikin cikin masallaci saye da sayarwa haramun ne kamar yadda nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haramcin haka ya ce duk wanda kuka gan shi a masallaci yana tallata hajarsa manzan Allah ya ce ku ce da shi kar Allah ya sanya riba a cikin kasuwarka shi ne anan ya ce ra'a umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kullatan siyara a inda babil masjid wato ya ga tufafi na alharir wato a kofar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sayarwa in aka ce kulla wato tufafi kenan kamar kwamfule kenan gyautu da mayafi izar wa riga kamar ka ce riga da wando kenan faƙada sai umar ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya ce ya manzon Allah lawish da raitaha ya ce ya rasulallah ai da ka yi ƙoƙari ka sayi wannan tufafi falabista ha yawmal juma'a a ranar juma'a ka ringa sakawa a jikinka walil wafat haka nan domin taryar baki in sun zo jawabu lau anan mahzuf ne ai sai ka ce lakana ahsan ko kuma ka ce lakana aula ai da ya dace shine yace lawish taraitaha yace ya manzon Allah inda ka sayi wannan tufafi falabistaha ka ringa sanyawa yawmal juma'a a ranar juma'a walil wafdi haka nan domin taryar baki ya ce aida ya yi kyau a wannan gaba za mu fa'idanci wato yin ado domin zuwa juma'a kamar yadda kuma haka yin ado domin taryar baki saboda wannan nau'i ne wanda yake na karrama bako maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhayfahu duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama to ya girmama bakonsa yana daga cikin girmama bako kai ado domin ka tarye shi a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma umar inkarin yin ado domin sallar juma'a ko yin ado domin taryar baki iya abin da ya masa inkari shine domin ainihin wannan tufafi qala manzo Allah sai ya ce masa innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah manzo Allah ya ce ka san da cewa kadai wanda ke saka irin wannan tufafi a jikinsa yayi ado shine wanda ba shi da rabo a lahira wanda ba shi da rabo a lahira shine yake ado da tufafin alhariri amma in ya kasance domin wata illa rashin lafiya ba laifi mutum yana iya sanya tufafi na alhariri kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wasu sahabbansa rangwamen sanya tufafi na alharir lokacin da suke da rashin lafiya ta kaikan jiki kamar misali irin su kazuwa da abin da ya kama da haka kuraje da suke fitowa a jikin mutum suna kaikai to wannan akan saka a mutum yakan iya sanya tufafin alhariri maza Allah ya musu da rangwamen cewa su sa saboda shi yana da sanyi sanyi ko yana daga cikin abin da yake wato sauƙaƙa wato shine kaikai wanda yake na jiki kuma tare da cewa suna cikin bulaguro ne a wannan lokaci maza Allah ya musu rangwamen cewa ba laifi suna iya sawa shine anan yace innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah kusan da cewa kadai wanda ba shi da rabo a lahira shine yake sanya tufafi na alhariri domin ado thumma ja'at hulalun an gane ko amma fa ba za ka sa ba a yau ka ce a kai ba dan ado ba an gane ko domin galibi duk wanda ya sanya wannan tufafi domin ado ne saboda tufafi ne waɗanda suke tsada da su waɗancan saboda rashin lafiya ne manzan Allah ya musu rangwamin cewa su sa in maja'at hulalu sannan zuwa wani lokaci sai wasu tufafi suka iso ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo wasu tufafi dila ta tufafi fa a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umara min hahulla maza Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ba Umar Allah ya kara masa yadda kwamfuli daga cikin waɗannan tufafi da aka kawo su ma tufafi ne na alhariyar maza Allah sai ya ɗauki kwamfuli guda ya ba Umar faƙada sai Umar ya ce a ka sauta niha wa kulta fi hullati udari da makult ya ce ya manzan Allah yanzu ka tufatar da ni tufafi na alhariyar ka bani in sa alhali na ji abin da ka faɗa game da tufafi na alhari shine ake kira hullatu udare shine kuma hullatun siyara ya rasulallahi bayan na ji abin da ka faɗa kuma yanzu ka bani na saka umar yana tambaya ya ji ko cewa an shafe hukuncin ko a yanzu ya halatta a sa faƙala sai manzo Allah ya ce masa inni lam aksukaha li talbasaha mazan Allah ya ce ni fa ban tufatar da kai ban baka wannan tufafi don ka saka a jikinka an gane ko na baka ne domin ka yi abin da kaga ya dace da shi ko ka sayar ko ka yi kyauta ga wanda shi ya halatta ya sa to ta kare ta rage ni na baka ba don ka saka ba shi ne ya ce inni lam aka suka hali talbasaha mazan Allah ya ce ni fa ban baka ba wannan tufafi don kai ka saka a jikinka ka yi ado fakasaha umaru akan lahu bi makkata mushrikan umar allah ya kara masa yadda wato sai ya tufatar da wani dan uwansa mushriki a makka shine usman wato ibnu hakim usman ibnu hakim dan uwa ne na umar ta bangaren mahaifiyarsa kai sama bintu hisham ibnu mugira ma'ana uwa ta hada su da umar shi wannan usman ibn hakim a lokacin nan yana makka a matsayin shi na mushriki umar ya aika masa kyautar wannan riga wannan tufafi wannan ba dan yana nuna cewa abin da bai halatta ga musulmi yana iya an gane ko ana iya yin kyauta da shi ga wanda yake kamar bayan wannan kamar wato baya nuna cewa abin da bai halatta ba ga musulmi cewa yana iya bada shi ga mushriki a nan shi kan shi mushriki wai ba dan abin ya halatta ba ne gare shi shi kan shi kunnan ka shine ya ma ubangijinsa subhanahu wata'ala amma ba dan cewa kafiri in ya sha giya ko ya yi caca ko ya yi zina ko ya yi kisan kai ko ya yi kwace cewa ya aikata abin da ya halatta gare shi an gane ko za mu iske babi na musamman shi wanda yake ba musulmi ba yi masa kyauta yana halatta kai masa sawa'an abinda kai ya halatta gare ka ko abinda bai halatta ba gare ka in dai ba kasancewar abu ne ba wanda yake na ci da sha saboda anan idan ya bashi wannan kyauta ai ba ya bashi bane ba dan ya sa shi Umar kenan anan shi ma zai iya sayar da ita waɗanda ya halatta su sa kamar mata sai su yi amfani da shi da haka umar a nan ya yi kyauta da wannan kwamfule na tufafin alharir wato ga ɗan uwansa usman ibn hakim shi ne ya ce fakasaha umaru akan lahu bi makkata mushrikan wato umar allah ikara masa yadda sai ya tufatar da wani ɗan uwansa wanda mushriki ne a makka a takaice wannan yana nuna mana kenan abinda aka haramta sanyawa na tufafi kenan ba laifi wato ana iya yin kyauta da shi yin kyauta da shi halaka ne kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Umar kyautar wannan komple wanda yake na alhamiyu sannan hadisi na biyu a baban hadisin ibn umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu wannan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gidan diyar shi Fadima Allah ya kara mata yadda falam yadkhul alaiha manzon Allah bai shiga gidan ba saboda wata illa wanda a wannan gaba za mu fa'idanci halaccin mahaifi ya je gidan diyar shi ba laifi ba ne kamar yadda a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam takanas ya je gidan diyar shi fadima wannan kuma ba karo na farko ba ne domin ya wuce a lissafa akwai hadisin da wani lokaci mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je cikin dare ya tada su domin su tashi sina filfili a cikin dare aliyu Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ubangijin da rayukanmu ke hannunsa in ya ga damar ta damu zai ta damu a lokacin da ya so mazan Allah sai ya fita yana buga cinyar shi yana cewa wa kana da insanu aksara shay'in jadala wa kana da insanu aksara shay'in jadala nan ma dalili ne wanda yake nuna mahaifi ba laifi bane ba ya je gidan diyar shi kamar yadda a cikin dare ne ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya to shine anan yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baita fatima wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya je gidan diyar shi fatima falam yadkhula alaiha manzo Allah bai shiga gidan ba yake shiga wajaa aliyu aliyu Allah ikara masa yadda da ya dawo gida fa zakarat lahu zalika Fadima sai ta ba shi labarin cewa ai mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo amma kin shigo waye fa zakarahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa ya ce ya rasulullahi Fatima ta ce mun ka zo gida kuma ka ki shiga menene illa Kada sai manzo Allah ya ce inni ra'aitu ala babiha sitran mawshiyan manzo Allah ya ce ni na ga wani labule a kofar ɗakin ta mawshiyan wato wanda yake da zane an zane shi labule na gani a kofar ɗakin ta manzo Allah ya ce mawshiyan wanda ya ce an zane shi lafazin mawshiyan an ciro shi ne daga alwashiyu idan aka ce alwashiyu wato shine kenan zane wanda yake da launi kala-kala an gane ko zane wanda yake da launi kala-kala launi daban-daban shine ake kira da alwashi a zane abu kuma ya zamanto zanen launi ne daban-daban shine maza Allah ya ce inni ra'aitu ala babiha sitran maushiya yace na ga labule a kofar ɗakin ta maushiyan wanda yake da zane kala-kala wannan hadisi ba dan yana nuna haramcin wato suturce kofar daki wato da labule an gane ko duk da cewa in aka ce labule wani bai san labule ba domin hausa ce wadda take mai zurfi mafi yawa kawai yau sai dai turanci rido mutane suka sani an gane ko ba dan yana nuna haramcin suturce kofar daki da labule a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya kima diyar shi ne abin da yake kima kan shi shine abubuwa waɗanda suke na shagaltarwa na nuna wato san rayuwa ta duniya amma suturce kofar ɗaki da wani labule wannan abu ne wanda ya halatta abu ne wanda yake halar shine anan sai ya ce faƙada sai manzan Allah ya ce mali wali duniya ya ce ba ni ba duniya ba ni ba duniya kamar yadda a wata riwaya an samu ziyada da ya ce mali wali duniya sai ce mali wali rakam ba ni ba duniya ba ni ba duk wani abu wanda yake abin zanewa duk wani zane da aka zane manzo Allah ya ce ba ni ba shi duk wani kayan kirkiri saboda ni yasa abubuwa ne waɗanda suke masu shagaltarwa a lokacin nan fa ataha aliyu aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya dawo gida wajen matar shi Fatima fa zakara zalika laha ya ba ta labarin abin da manzon Allah ya faɗa masa sababin abin da yasa ya ki shigowa wannan labule da ya gani a kofar ɗakin ta mai zane kala kala faqalat sai Fatima ta ce li ya amurni fihi bima sha'a to in har haka ne manzon Allah ya umarce ni man da abin da ya so abin da yake so a yi da wannan labule ya faɗa mu qala sai manzon Allah ya ce tursili bihi ila fulani ahli baiti manzon Allah ya ce ki aika ma ɗan gida kaza ki aika ma wani kenan masu gida kaza aika musu manzon Allah ya ce bihi muhaja wato suna da bukata an gane ko suna da bukata kenan sai ta aika musu in ya so tun da mabukata ne sai su sayar da shi su yi amfani da kuɗi to don haka a nan kenan yana nuna cewa lalle in har kamar kana so ka yi koyi ne da maza Allah sallallahu alaihi wasallama a kan haka misali shi duk wasu abubuwa waɗanda suke na zane na wani wannan to wannan duka a mutum yakan nisance su abubuwa waɗanda suke na ƙirƙiri kamar yadda wato ibn hibban Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi a cikin littafinsa as-sahih hadisin da yake cewa hadisin safina take cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baitan musawwaqan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga duk wani gida wanda aka zane shi aka zane shi aka kawatar da shi aka masa fenti kala-kala manzan Allah baya shiga irin wannan to kaga ina ga gidajenmu a yau irin yanda wani gidan in ka shiga fenti kin sai ka rasa ma kamar ma ba hannu bai yi shi abubuwa waɗanda suke na kirgiri to duk irin waɗannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga a nan za mu fa'idanci cewa masallatai baya halatta a kawatar da su wannan fa gaya gida ne fa na shiga ba ma ɗakin Allah ba ɗakin da aka gina shi takanas saboda ibada to don haka a takaice wato shine kenan ibn hibban ya zo da wannan hadisi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shiga gidan da wato aka kawatar da shi aka masa zane aka aka mashi irin kaya waɗanda suke na kyalkyali in aka ce at-tazwik shine wato yi ma abu ado a zane shi kenan don haka wannan yana nuna karhancin wato shine shiga duk wato wani gida wanda ke akwai abin da bai dace ba a shar'anci a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka yi bayani ba dan yana nuna wato suturce kofar ɗaki haramun ne a a nan yana kyamata ga diyar shi irin abin da yake kyamata ga kansa don kar a je wato gaggauta duk wani jin daɗi ne wanda yake na rayuwar duniya gaggauta jin daɗi na rayuwar duniya wannan ko waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala su ne Allah yake gaggauta musu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma yu'radu allazina kafaru 'alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha to shi ne anan maza Allah ya nuna masa cewa ga sababin abin da yasa na ki shiga domin na ga wani labule wanda yake mai zane wato a kofar ɗakinta ni kwa mali wani duniya maza Allah ya ce ba ni ba duniya an gane ko mun raba hanya da ita a wata riwaya kenan ziyadar da aka samu mali wani raƙam an raƙam bi ma'ana almarko ba ni ba duk wani abu wanda aka zane maza Allah ya ce ba ni ba shi ina a nan ba laifi ba ne mutum ya yi ado sai dai ya nisance abubuwa waɗanda suke na shagaltarwa kai dai bakin daidai ruwa daidai tsaki kamar yadda hausawa suke faɗa amma kar ka sake kai abin da zai iya shagaltar da kai shine a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa ma aliyu aliyu da ya koma gida sai ya faɗa mata a lokacin nan sai ita faɗi ta ce to ai sai ya faɗa mun me ya kamata na yi da shi maza Allah sai ya aika mata cewa ta aika ma suwa ne ta aika ma yan gida kaza domin suna da bukata kenan wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya yi kyauta da abin da wato shi ba zai iya sawa ba kenan tufafin da ba a sawa kenan mutum yana iya yi kyauta da shi a nan kamar yadda anan manzan Allah ya sa ta yi kyauta da wannan labule ga wasu jama'a sannan hadisi na uku a baban hadisin aliyu allah ikara masa yadda yake cewa a hada ilayyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama kullatan siyara ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mun kyautar wato tufafi na alhariri falabistuha aliyu ya ce sai na saka a jikina zane ne da mayafi na alharir maza Allah sallallahu alaihi wasallam yama aliyu kyauta aliyu sai ya saka ya fito domin kasancewar mutum ya baka abu takanas to yana daga cikin abin da ke faranta masa zuciya ya ga cewa ka yi amfani da wannan abu don haka aliyu sai ya saka wannan tufafi sai ya fito fara'aitul gaba fi wajhihi ya ce sai na ga fushi a fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ga manzan Allah ya ɗaure fuska ma'ana ya kyamaci wannan tufafi da na saka a jikina fashakaktu ha bai da nisa'i aliyu ya ce sai na koma gida kai tsaye sai na cire wannan tufafi sai na tsatsaga shi na ba wato matan gidana domin su yi ɗankwali shine aliyu baina nisa'i tsakanin matan gidana kenan nisa'i baiti domin ba yana nihi ba aliyu bayan fadima yana da wata mata daban an gane ko bayan allah ya ma fadima rasuwa aliyu allah ya kara masa yadda wato ya yi aure-aure da dama amma a lokacin fadima tana raye har ta koma zuwa ga ubangiji ita kadai ce matarsa domin a gidan aliyu allah ikara masa yadda akwai mata guda hudu kuma kowace sunanta fadima kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na bulugul maram a cikin babul libas domin malam ya zo da wannan hadisi akwai mahaifiyarsa fadima sannan ga matarsa fadima sannan ga diyar amminsa diyar hamza ita ma fadima sunanta sannan kuma ga matar ɗan uwan shi Aqil ibn Abi Talib ita ma Fadima ce gaba ɗayan waɗannan mata a gidan Aliyu suke Allah ya kara musu yadda wannan zane da mayafin Aliyu sai ya tsatsaga shi ya ba su domin su yi dan kwadi shine marfin kai Aliko a takaice a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Aliyu kyautar tufafi na alharir kaga tufafi na alharir ko baya halatta namiji ya sa kenan wannan yana nuna halaccin kama mutum kyautar tufafin da shi bai halatta bai sa babu qabulil hadiyati min al mushrikin wa qala abu hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار أو جبار فقال أعطوها آجر وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وقال أبو هميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببهرهم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أحسن من هذا وقال سعيد وابن أبي أروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه إن أنه قال إن أكيد ردومة إن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فقيل ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المؤتمر بن سليمان أنا أبيه أنا أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاء من طعام أو نحوه فأجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم أطيا قال أمهبا أو قال أمهبا قال لا بل بيع فاشترى منه شاه فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله له صلى الله عليه وسلم له خزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبئنا ففضلت القصعتان فحملناه على البئير فحملناه على البئير أو كما قال wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin karɓar kyauta ta mushirkai ma'ana wanda ba musulmi ba idan ya ma kyauta na halatta ka karba shine anan malam yayi babi na musamman babu qabulil hadiyati minal mushriki baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin karbar kyauta ta mushrikai shine anan malam yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa hajara Ibrahimu alaihi salam bisara wato Ibrahim alaihi salam ya yi hijira da matarsa wato Sara lokacin da ya kaurace ma jama'arsa domin ya kiraye su zuwa ta Allah a cikin ibada sun ƙi ji sun ƙi bi to a lokacin nan sai ya kaurace musu ya hijira ya ɗauke matar shi sara suka bar garin kamar yadda Allah ya kissanta mana a can wato cikin suratu maryam wa a'ata zilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا to shine a nan hijirar da kamar yadda can yace inni muhajirun ila rabbi a can cikin suratul ankabut haka ibrahim alaihi salam yace inni muhajirun ila rabbi yace lalle ni mai hijira ne ila rabbi zuwa ga ubangiji ma'ana zan koma gunda zan sake wato na bauta ma ubangiji na subhanahu wa ta'ala shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hajara ibrahimu alaihi salamu bisara wato ibrahim amincin Allah ya tabbata a kansa yayi hijira da matarsa sara fadakala qaryatan fiha malikun aw jabbar wato sai ya shiga wata alkarya ya wuce da wata alkarya ya shiga cikin alkaryar shine yace fiha malik wato akwai wani sarki a alkaryar ko kuma fiha jabbarun akwai wani mai tsaurin kai mai karya inda baggaba wanda shine yake shugabantar ita wannan alkaryar kokonto ne aka samu na marwayacin fiha malik ko kuma fiha jabbar to tare da cewa fiha malik kuma sifa ce ta malikin jabbar cewa mai tsaurin kai ne a lokacin nan aka ba shi labarin cewa ai akwai wani bako ya sauka a garin nan kuma yana da wata mata kyakkyawa wadda duk ta fi matan garin nan kyawu gaba ɗayansu aka gaya masa aka ce wannan mata ba ta dace da kowa ba face kai ranka ya daɗe yasa aka je aka zo da ita lokacin da aka zo aka turo yan aike su tafi da ita ibrahimu alaihi salam sai ya ce in an tambaye ki in ya tambaye ki ke ce yan uwata ce in ya tambaye ki ni matsayin mi nake game da ke ki ce dan uwanki ne to a lokacin nan sara amincin Allah ya tabbata a kanta lokacin da shi wannan sarki ya zo ya kusance ta daga ya rabe ta sai ya ji tamkar kuran ya kama shi yake girgizuwa matuƙa kamar yadda hadisin ya gabata to ya yi so ɗaya ya yi so biyu ya yi so uku ya kasa kaiwa ga wannan mata sai ce matar nan dai akwai wani shaidani tare da ita ya ce maza a nisanta ta a lokacin nan sai ya sa aka mata kyautar wato wata kuyanga ya ce kuma ba ta kuyanga ku za ta tafi da fita aka ba ta ajiyar ita ce wannan wato aka ba ta hajar uwar annabi ismail alaihissalam shine ake cewa ajiyar asalin hamza ce aka juya aka maida ta ha'un ake cewa hajar shine ya ce wa faƙa da shi sarkin sai ya ce a abuha ajar ya ce ku bata wannan ku yanga ajar ku bata ita wannan kenan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin karɓar kyauta ta mushriki wannan kuma akan ka'ida ta malamai da suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yukhalifuhu shari'ar waɗanda suka gabace mu na annabawa da manzanni shari'a ce gare mu matukar shari'ar mu bata zo da abin da ya saba masa ba an gane ku in dai shari'ar mu bata zo da abin da ya saba masa to abin da Allah ya shar'anta ma waɗanda suka gabace mu na annabawa mu ma shari'a ce gare mu amma in shari'ar mu ta zo da sabanin haka to dole ne za mu ajiye wancan mu ɗau abin da shari'ar mu ta zo da shi kamar yadda waɗanda suke kafa hujja a can da fadar Allah subhanahu wata'ala wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada in ma an ɗauka cewa a nan mahaifan annabi yusuf alaihi salam sun kuyawa ne suka yi suka gaishe da annabi yusuf to shari'ar mu ta zo da sabaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa tambaya wani sahabi ya ce ya rasulullahi ɗaya daga cikin mu idan ya haɗu da ɗan uwansa ya sun ku ya gaishe da shi manzan Allah ya ce a'a ya ce a fa yusafihu ya haɗa hannu da shi ya musafaha manzan Allah ya ce na amfurai to don haka anan shine malam ya zo da wannan kenan hadisi yana nuna halaccin kenan karɓar kyauta ta mushriki da haka anan ita hajar wannan sara sai ta ma ibrahim alaihi salam kyautar wannan baiwa da aka bata shi kuma annabi ibrahim alaihi salam ya yantar da ita kenan ya aure ta ita ce ta haifa masa da isma'il alaihi salam sannan malam ya zo da hadisi na wa uhudi ya tilin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shatun fiha summun ya ce an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata tinkiya wanda kuma aka sanya guba a cikinta karfata ce an gane ko ba tunkiyar gaba ɗaya karfata ce aka gasa aka sanya guba a cikinta sai aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam yayi ta'liqin hadisin zai zo mana da shi mausul a cikin a cikin wannan babi domin wadda ta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta ba musulma bace sannan Abu Humayd as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa ahada maliku ailata linnabi sallallahu alaihi wasallama baglatan baifa wato sarkin aila ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wato wata fara alfadara an gane ku sarkin aila ita aila wato birni ne wanda yake na musamman wato yana yana tsakanin wato makka wato akan hanyar kenan mutanen masar kenan idan za su je makka a nan birni yake ana kiran shi birnin aila to sarkin wannan alkarya wannan birni shine imamun zan Allah sallallahu alaihi wasallama wato kyautar fara alfadara waka sahu burdan kuma ya tufatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bargo mai tsada wani zane mai tsada idan aka ce alburd shine wato bargo wanda yake kenan mai zane wa kataba ilaihi bi bahari kuma ya rubuta takarda ta musamman game da harajin kasar shi baharihim anan ana nihi baladihim shi garin na aila gabar teku yake an gane ko gabar teku yake don haka aka ce bi baharihim kenan garinsu wanda yake na gabar teku birnin aila ya rubuta harajin da ya tattara gaba daya na garinsu ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice shi sarkin aila mushriki ne kuma ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar fara alfadara wato da bargo na musamman manzon Allah ya amsa gaba daya tufafi na musamman yama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta manzan Allah ya karba a takaice wannan shi ma yana nuna halaccin karbar kyauta ta mushriki sannan hadisi na uku a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa uhudiya lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama jubbatu sundusi yace wani lokaci amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar jabba wato ta alharir sundus wato nau'i ne wanda yake na alharir kamar yadda yake faɗa aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak shine yace uhudiya lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam jubbatu sundus amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar wato wata jabba jabba jubba nau'i ne na riga wadda akan dora ta kan wata riga ita ce kamar wadda ake kira a baya kenan ta alhariri kenan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar ta zai ce wa kana yanha anil hariri ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da wato tufafin alhariri kuma aka masa kyautar tufafi na alhariri fa ajiban nasu minha wato jama'a sai suka yi mamaki yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sanya alhariri kuma an masa kyautar jubba ta alhariri an masa kyautar wato jubba ta alhariri kuma ya karba fa qala sai manzon Allah yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa manzo Allah ya ce lamanadilu sa'ad ibn mu'adhin fil jannati ahsanu min hadha manzo Allah ya ce lalle ya ce mushuwar na shafi jiki lafazin manadil jam'i ne na mindil idan aka ce mindil wato shine kenan mushuwar kenan wanda ake shafe jiki dan kyallan tsumma kenan shine yace lalle mushuwar na sa'ad ibn mu'az wanda Allah ya tanada masa a aljanna manzo Allah ya ce wallahi ya fi wannan kyau ya fi wannan jubba kyau manzo Allah ya ce wallahi mushiwar da Allah ya tana dama sa'ad ibn mu'az a aljanna na alhariri ya ce ya fi wannan kyau sa'ad ibn mu'az yana daga cikin shugabannin kabilu biyu na madina domin shi shugaba ne na kabila ta khazraj kamar yadda bayani ya gabata an harbe shi ne da wato kibiya wadda ta samu jijiyar da ake kiranta al'akhal wanda jini ya ringa tsiyaya a gazuwatul ahzab wanda ya addu'a ya ce ya Allah kada ka karɓi rayuwata ya ce sai ka faranta idanuna game da yahudawan banu kuraiza waɗanda suka warware alkawali suka haɗa kai da kafiran makka da su daga banu gadfan suka zo suka zagaye madina domin su yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan allah ya je ya zagaye garin su kwana da kwanuka wanda a ƙarshe aka tambaye su wa kuke so ya yanke hukuncin da ya dace a yi da ku suka ce sa'ad ibn mu'az domin akwai kawance tsakaninsu suna ganin cewa ko zai tausaya musu da aka zo da shi sa'ad ibn mu'az Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulallahi iya abinda nake ganin ya dace a yi da su matansu da yaransu da dukiyarsu gaba daya a ribace su zama ganima duk wani balagagge daga cikinsu manzan Allah wannan sa'ad ya ce abinda nake ganin ya dace kawai a sare masa kai maza Allah ya jingina masa ya ce wallahi ka zartar da hukunci hukuncin da Allah ya saukar da shi daga saman bakwai to shine a lokacin nan bayan an koma an kai shi ɗakin elbukar da yake jiya a nan masallacin manzan Allah kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai jini ya kece daga wannan jijiya Allah ya karɓi rayuwarsa to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa wato kyallan tsimma wanda Allah ya tanada masa a aljanna kenan mushiwar na Sa'ad ibn Mu'az na aljanna wanda Allah ya tanada masa a aljanna manzo Allah ya ce wallahi yafi wannan jubba kyau wanda ku wannan jubba kuna mamaki tana kayatar da ku manzo Allah ya ce to mushiwar kin shi yafi ta kyau kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana Sa'ad ibn Mu'az wato dan aljanna ne tunda anan manzon Allah yana ba da labarin abin da Allah ya tanada masa a aljanna nashi nashi shi kanshi kamar yana manzon Allah ya ba da labarin cewa matar shi Khadija Allah ya gina mata wani gida na musamman na wannan na al-lu'lu'i wanda yake wato an rarike cikin sa Allah ya gina mata a aljanna wanda gida ne na musamman Allah ya gina mata to shine anan wato hadisin malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar jubba ta alhariri ko manzan Allah ya karba wanda ya masa kyautar kuma ba musulmi bane ba kenan dalili ne wanda yake nuna halaccin karbar kyauta ta wanda yake ba musulmi ba sannan malam ya zo da hadisi na sa'id ibn abi aruba daga qatada daga anas Allah ya kara masa yadda yake cewa inna ukaidira duma wato lalle ukaidir wato na dumatul jandal shine ukaidir wato ibnu abdul malik ibnu abdul jin wanda sarki ne na dumatul jandal dumatul jandal wato gari ne wanda wato yake tsakankanin hijaz yanki na hijaz wato da birnin sham shi wannan sarki na dumatul jandal wanda ake kiran shi ukaidir wanda ukaidir wato tasgir ne na akdar shi a lokacin nan shi nasrani ne an gane ko dan mushan ne to shi ne a lokacin nan yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wata kyauta ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karbi kyautarsa kyautar da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya wato wata alkyabba ce wadda ta alharir kuma an sake ta da zinari yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta to da ya zo lokacin da aka zo da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ya je ya ribato shi ya zo da shi a daure gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sulhunta da shi na cewa za a bar su akan addinin su su ringa ba su ringa ba da jizya zuwa ga wato daula ta musulmi to shine a lokacin nan da aka zo da shi ya zo da wannan alkyabba ta alharir sai ya dauka sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ki karba sai shi sarkin bukaidir din sai ya damu ya samu damuwa akan kin karbar kyautarsa sai ya sake maido kyautar manzon Allah sai ya ce masa ba Umar a lokacin nan sai ya ba Umar Umar sai ya karba shine anan yin malam ya zo da hadisin wanda ya zo da hadisin mausul wato a gaba sannan anan hadisi na gaba hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa anna yahudiyatan lalle wata ba yahudiya a tatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama bi shatin masmuma ta zo ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam da karfata ta tinkiya masmuma wadda an gasa kuma an sanya guba a ciki masmuma ai an ju'ila fiha sum an sanya guba a ciki fa aka da minha manzon Allah ya ci wannan nama fakila sai aka ce masa manzon Allah sai ya ji aka bashi labarin cewa akwai guba a ciki yasa aka je aka zo da ita wannan bai yahudiya kamar yadda yake cikin wata riwaya da aka zo da ita maza Allah ya tambaye ta kin sa guba ta ce guba ta ce kwarai na sa guba kuma na yi haka ne don na kashe ka ita bai hudiyar to shine a lokacin nan fakila sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ala na qatuluha ya rasulullahi yanzu ba za ka ba mu izinin mu kashe ta ba qala la manzon Allah yace a'a ku barta ku rabu da ita kamar yadda da ta ce na sa wannan guba ne domin na kashe ka maza Allah ya ce ai Allah ba zai baki damar yadda za ki iya gamawa da ni ya ce baki da ikon da za ki iya kashe ni saboda rayuwa a hannun Allah take to a lokacin nan manzon Allah ya ci wannan nama da aka sanya guba a cikin shi to shine Anas yake cewa fa ma zintu a'rifuha fi lahawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban gushe ba ya ce wannan guba ya ce ina ganinta a hankar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lafazin lahawa jam'i ne na lahawa lahawa shine wato dare shi na sama cikin baki kenan ko kuma nama wanda yake na sama na kusa da makogwaro ya ce wallahi ina ganin wannan guba inda ta yi tasiri ta wakanta wannan dare shi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hankar shi kai hanka ake kiranta da hausa kenan rufin baki wanda yake na sama shine yace fa ma ziltu yace ban gushe ba a arifuha yace wannan guba ina ganinta fila hawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hankar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice anan ba yahudi ya ce ta masa kyauta ta karfatan nama kasar samun zan Allah ya karba kenan wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin karbar kyautar wanda ba musulmi ba sannan hadisi na gaba na ƙarshe a baban wato hadisin abdurrahman ibn abubakar Allah ya kara musu yadda yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu 130 mutum 130 shine yace faqalan nabiyyu sallallahu ana cikin bulaguro ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace hal ma'a ahadin minkum fa'a akwai sauran abinci tare da ɗaya daga cikin kumana akwai sauran guzuri fa iza ma'a rajulin sa'u min ta'amin aw nahau sai ga maka wani daga cikin su an samu sa'i guda na abinci aw nahau ko abin da ya kama da haka aka samu gari tiya guda sa'i mudu hudu kenan iya abin da aka samu su kuma adadin su su matafiyan mutum 130 iya abin da aka samu tiya ɗaya tak wato ta gari soyayyen gari shi ne ya ce fa'ushina sai aka zo aka dama wannan gari aka cura shi ya zama dawo lafazin fa'ushina min al'aji ne al'aji ne shi ne wato dama gari kenan har ya dunkule ya zama dawo shi ne ya ce fin maja a rajulun mushrik mush'anun ƙawil bi ganamin ya sukuha sai ga maka wani mutum mushirki wanda yake dogo kwarai idan aka ce mush'an wanda yake da tsawo tsawon da ya wuce iyaka shine anan kenan dawil tafsir ne na mush'an wani dogon mutum wanda yake da tsawo mai kwarai kuma yana da maburkicin gashi kamar yadda yake cikin wata riwaya ya zo da garke na kankanan dabobi ya sukuha yana kore da su faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam bai an ama afiya maza Allah ya ce kana nihin saidawa ne ko kuma kyauta kake nihin yi mana ana an shahe fi'il kenan an wanzar da maf'ul ai turidu bai'an am atiya kana nihin kyauta ne sai kasuwa ce ko kuma kyauta ce aw qala am hiba a wata riwaya shine yace am hiba kenan maimakon am adiya am hiba kyauta ce qala la sai yace a'a bal bai'u yace na sayarwa ne fashtara min hushatan manzon Allah sai ya sayi tinkiya ɗaya daga cikinsu fa su ne aka yanka aka hede wa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama bi sawadil batni an yush an yushwa manzon Allah ya yi umarni game da hantar aka yanko aka kasata ko kuma sawadil batn kayan cikin gaba daya idan aka ce sawadil batn yana daukan ma'anar hanta kuma yana daukan kayan cikin gaba daya manzo Allah ya sanya kayan cikin gaba ɗaya aka gasa su Abdurrahman ibn Abi Bakar yake cewa waimullahi yace rantsuwa nake da ubangiji na yace ma fi salasina wal mi'a illa wa qad hazza an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lahu huzzatan min sawadi batniha yace a cikin waɗannan mutane 130 yace wallahi babu daidai da mutum ɗaya daga cikinsu face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka masa daga kayan cikin wannan da aka gasa kowa sai da aka yanka masa mutum 130 ya ce in kana shahidan a abaha iya in shi mutumin yana nan manzon Allah sai ya meka masa wa in kana ga'iban habba alahu wanda baya nan ko manzon Allah sai da ya ajiye masa sai da aka yanka 130 kowa sai da aka yanka aka bashi mutum 130 kayan cikin dabba ɗaya tas wanda wannan mu'jiza ce mai zaman kanta naman dabba kenan cikin wannan kayan ciki na dabba ɗaya sai da aka yanka 130 kowa sai da aka bashi sai ya ce faja alamin ha kasu kuma wannan naman aka dafa shi da wannan wato garin wannan da aka dama wanda sa'i ne guda tiya ɗaya aka dafa wannan nama na wannan tunkiya gaba ɗaya aka yi akushi biyu shine ya ce faja'ala min haƙas ataini ya mai da ya sanya aka yi akushi guda biyu fa aka lu ajma'una gaba ɗayansu suka ci wa shabi'ina ya ce muka ci muka koshi mutum ɗari da talatin wannan ita ma mu'jiza ce guda wannan mai zaman kanta akushi biyu aka yi duk yawan jama'ar wannan akushi ɗaya ya isa kowa ya sa hannun shi ka kaddara cewa an kasa jama'ar kashi biyu 120 wannan 65 duk akushi ɗaya mutum 65 aka zagaye akushin kuma kowa yana saka hannun shi a ciki ko kuma akwai ihtimalin fa akalu ajma'una wa shabi'ina kenan jama'a jama'a wannan su zo su ci su tashi wannan su zo su ci su tashi a akushi biyu kenan sai da mutum 130 kowa ya ci ya koshi sannan ya ce fa faqalatil qas'atan ya ce wannan akushin guda biyu kuma suka yi saura fahamar nahu alal ba'iri kuma muka dauta a kan rakumi muka yi gaba kenan tiya ɗaya da dabba ɗaya ya wadaci mutum 130 wanda wannan mu'jiza ce mai zaman kanta wadda Allah ya karfafi manzansa alama ce daga cikin alamomin da wato suke nuna gaskiyar manzancinsa da annabtashi malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin karɓar kyauta ta mushriki tunda manzon Allah ya masa bai an amadiya kana nihin kyauta ne ko kuma wannan saidawa ko kuma kyauta yana anan yana nuna halaccin karɓar kyautar wanda yake ba musulmi ba dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك